الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا hudu ga watan rabi'ul awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1448 wanda ya daidai da 17 ga watan 8 shekara ta 2026 muna ci gaba da yin tafsirar alkur'ani mai girma a cikin suratul an'am mun tsaya daidai aya ta 39 a jiya yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 40 daidai abin mu shiga a cikin tafsirar alkurani mai girma muna ci gaba da jimaman rishin babban malami mana aliyu ladan da wannan majalisun shi ne kusan wannan bancin nashi ne da wannan kujerar da nashi ne Allah ji kan shi mashi gafara tun da ya bar su ba a sauya su ba har zuwa yau kuma yana ɗaya daga cikin malamai da ɗaɗɗu a wannan masallacin kusan duk waɗanda suka yi limancin masallacin nan na hamsu salawat to babu wanda ya kai daɗewar shana kusan shekara goma sha biyu a nan wurin muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kan shi da gafara ya kan shi da rahama kuma shaharar da ya garin nan ko a Najeriya bai yi ta ba Allah subhanahu wata'ala ya bayyana shi a garin nan fiye da ko'ina kuma ya yi majalis wuraren karatu daban-daban kuma shi ne farkon wanda ya raya masallacin nan da karatuttuka gabanin zuwan shi babu wani karatu na dindindin da ake masallacin nan sai dai abinda ba a rasa ba na fadakarwa da tunatarwa da muhabarat in sun samu amma dai a ce duros ga suna ana tafsiri ana fikhu ana tauhidi kullum kowace rana a sati akwai karatu gaskiya shi kada ya fara wannan kuma bayan tafiye shi Allah ta'ala ya taimake mu muwa muka dora daga inda ya tsaya alhamdulillah tun barin shi azza wayo ba mu taba dakatar da karatu ba sai in tafiya ta same mu ko mun tai umara ko mun tai aikin haji ko mun yi wani tafiya dai wanda zai dan yanke mana karatun ko kuma rashin lafiya kusan yau shekara na ga ya kai goma sha biyu ko sha uku ya ma yi haka nan ko? ya muna 2026 ko? shi kuma yana ga yabarin garin nan ne 2010 ne ko? da goma tsakanin da goma zuwa sha ɗaya bar garin nan a zaki yanzu shekara nawa kenan wajen shekara sha biyar da barin garin nan muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa ya fi masa da sa jiyan da ya ta zama to kafara a gare shi Allah subhanahu wataala ya saka mai da gidan aljanna da dukkan mamatan musulmi gaba daya to Allah subhanahu wataala ya ce qul ara'aytakum in ataakum adhabullahi aw atatkum as-sa'atu aw ghayra allahi tad'una in kuntum sadiqin malan yace yaqulu ta'ala li rasuli Allah subhanahu wataala yana faɗa manzon shi kullil mushrikina billah cewa ka fada ma waɗanda suke hada Allah subhanahu wataala da wani shi waɗanda suke bauta ma wani Allah gumaka ne ko ba gumaka ba al'adilina bihi ghayra waɗanda suke daidaita wani Allah da Allah waɗanda suke ganin da Allah da wani shi daga cikin waɗanda suke ganin girman su duk ɗaya ne ka fada masu ara'aitakum ku gaya mani ku bani labari in atakum azabullah idan azaban Allah subhanahu wataala ta zo muku aw atatkum as-sa'a ko kuma idan alkiyama ta zo muku a ghayra Allah tad'un shin wannan Allah za ku kira in kuntum sadiqin in ku masu gaskiya ne ku gaya mani wannan Allah za ku kira ko ko Allah za ku kira ai idza hasalat hadhihi almashaqqat idan wayannan abubuwa irin na wahalhalu suka zo muku wa hadhihi alkurub da irin wayannan abubuwa irin na bakin ciki azaban Allah ko tashin alkiyama tashin alkiyama azaba ce wahala ce ga wanda bai da imani alal kafirina ghayru yasir wa kana yawman alal kafirina asira يقول الكافرون هذا يوم عسر saboda haka ranar alkiyama tana da wuya tana da tashin hankali ga wanda bai da imani da Allah subhanahu wataala amma wayannan ayoyi sun nuna cewa mai imani abin yana da sauki gare shi kamar yadda Allah ya ce wa hum min faza'in yawma idhin aminun bayan Allah na kware wayanda suka je ma Allah subhanahu wataala da kyawawan ayyuka Allah ta'ala ya ce su daga tashin hankalin wannan ranar amintattu ne da haka duk wanda ya bada gaskiya da Allah subhanahu wataala kuma ya aiki kyakkyawa to Allah zai amintar da shi wannan rana wanda kuma bai bada gaskiya ba to zai tashi a cikin mawuyacin hali a wannan rana ta alkiyama allati yaqarru ila daf'iha wanda yake da bukata ya zuwa tunkuɗe wannan bakin cikin da ingije wannan wahalan hal tad'una alihatakum wa asnamakum shin za ku kira allolinku za ku kira gumakanku da kuke bauta ba wanda ba Allah ba a cikin wannan yanayin am tad'una rabbakum ko ku za ku kira Allah malikin al-malik al-haqq al-mubin Allah subhanahu wataala wanda yake wato sarki ne na gaskiya kuma wanda yake bayyana gaskiya ga bayin shi domin samu su yi aiki da gaskiyan da ya bayyana masu su tsira ranar alkiyama da wa za ku kira wayancan gumakan wayanda suke ƙarya ne ba gaskiya ba wa anna ma tad'una min duni al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir ko ko Allah ta'ala shi kade za ku kira wayancan da yankun kira su in tad'uhum la yasma'u du'a wa law sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum in kun kira su Allah ta'ala ce ba za su ji ba in kuma sun ji ba za su yi amsawa ba haji saraka babu wanda za ka kira ya ji ka sai Allah subhanahu wata'ala babu wanda kuma zai ji ka ya karba ma kiran ka sai Allah duk wani wanda ba Allah ba ba zai iya wannan aiki na Allah subhanahu wata'ala ba Allah ta'ala ya ce bal iyyahu tad'un a'a Allah subhanahu wata'ala shi kadai za ku kira fayakshifu ma tad'una ilayhi sai Allah ta'ala ya yayi abinda kuke yin kira zuwa gare shi insha'a in Allah ya so wa tansawna ma tushrikun kuma za ku manta abinda kuke hadawa da Allah subhanahu wataala malan yace fa idza kanat hadhihi halakum idan wannan ya zamanto shi ne halin na an darikum tare da gumakanku a inda shada'idi a wurin shiga cikin tsanani a wurin samun kanku a cikin wahalhalu na rayuwa tan saunahu za ku manta da su la'ilmikum saboda kun san annahum cewa lalle su la yamlikuna lakum darran wala naf'a ba su mallakar cuta ko amfani a gare ku ba za su yi cutar da ku ba kuma za su yi amfanin ku ba wala mautan kuma ba su mallaki mutuwa gare ku ba mana ba za su iya kashe ku ba wala hayatan ba su mallaki rayuwa ba wala nushura ko kuma bayan mutuwa su tara wannan shine yanayin wanda ba Allah subhanahu wataala ba wanda ake bauta ba wanda ake daukin wani haƙi daga cikin haƙoƙin Allah subhanahu wataala a bashi wannan shi ne halin shi bai mallaki ko ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa ba to ashe kaga bai dace a bauta mashi bai da wannan haƙƙin wanda yake da haƙƙin bauta shine Allah subhanahu wataala shi kadai babu abokin tarayya a gare shi saboda haka Allah ya ce bali yahu tadawuna a Allah subhanahu wataala shi kadai za ku kira a wannan lokacin wa tukhlisuna lillahi du'a kuma ku tsarkake kira zuwa ga Allah subhanahu wataala shi kadai saboda mai ilmikum saboda kun riga kun san cewa annahu huwa nafi'u dhar cewa Allah ta'ala shine mai amfani kuma Allah ta'ala shine shine mai cutarwa mai baka abin da zaka amfani da shi shine Allah mai hana maka kuma abin da kake so shine Allah Allah bai da abokin tarayya ce babu wanda zai amfane ka da komi karami ne ko babba sai Allah kuma babu wanda zai hana ka abin amfani karami ko babba sai Allah subhanahu wataala almujibu saboda sun riga sun san cewa Allah ta'ala shine mai amsawa lidawatil muqtar ga addu'a mutumin da ya shiga cikin maci cikin mawuyacin hali Allah ne kada yake karba mai addu'a amman yujibul muqtar idza da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahu ma Allah babu wanda ya sai karba ma a lokacin da ka shiga mawuyacin hali ka shiga cikin matsi cikin kunci cikin damuwa babu wanda ya sai fitar da kai daga cikin ta sai Allah subhanahu wataala ba ma balikum fi rakhai tushrikuna bi to me yasa a cikin wadata kuma cikin walwala kuke hada Allah subhanahu wataala da wani me bambanci a cikin wuya sai ku kira Allah shi kada in kuma ana cikin dadi sai ku kira wani Allah subhanahu wataala wata ja'aluna lahu shuraka kuma ku sanya ma Allah subhanahu wataala baban tarayya hal dallakum ala zalika aql shin ko akwai wani hankali da ya nuna muku haka aw naqlun ko kuma wani dalili da ya nuna muku yin haka ya kamata am indakum min sultanin bihadha ko ku kuna da wani hujja da wannan abin da kuke aikatawa ko dai akwai wani hankali to babu shi ko akwai wani dalili babu shi ba ko akwai wata hujja duk babu kawai tsaban son zuciya ne da taurin kai a tsaya a bauta ma Allah shi kadai amma ko dai cikin wayannan abubuwa babu duk wanda yake shirka da Allah bai da hankali duk wanda ya tsaya yana bautar wani Allah to bai da hankali hankalin shi bai amfane shi ba domin wannan da ka tsaya kana bauta ma wanda ba Allah ba ka bi shi da kana da hankali da baka tsaya ka bauta mashi ka bi shi komi misali wanda yake bauta ma gunkin da yake tsayi baya motsi kwanakin nan mutanen a indiya suka zuba gumakansu cikin ruwa Allah ne ake ɗauka da ƙarfi ake tura shi ba ma irin wani cikin girmamawa ko a sa wasu igiyoyi haka a zira shi cikin ruwan an gama aiki da shi ya zuba kawai za a zo bakin ruwan kaga an tura shi da karfi ana kuwa domin irin shi yana can an sakewa cikin ɗakin bauta wannan ya babu hankali a ce allan da ka tsaya kana kuka kana roƙon shi kuɗi aiki kana roƙon shi makami haihuwa kana roƙon shi aure kana roƙon shi ci gaba a cikin rayuwanka shi ne za ka zo kuma ka cilla shi cikin ruwa kuma wanda ka kawo a madadin shi shi ma wata rana haka za ka mashi kaga babu hankali a ce sun kirkiro makansu abinda yake nuna masu cewa wa'annan gumaka ba alloli ba ne kuma ba su da haƙƙi ɗaya daga cikin haƙoƙin bauta zalunci ne su ɗauki haƙi ɗaya daga cikin haƙoƙin bauta su ba su wanda babu wanda yake da wannan haƙi sai Allah subhanahu wataala to amma tunda ba su da hankali kaga shikenan idan an ce ma mutum baya da hankali to komai yayi sai ka zara mai da nuka kai kallon shi domin hankalin shi bai amfane shi ba Allah ya kiyaye amin bal taftaruna ala Allah al-kadhiba kuna yi ma Allah ƙarya dai ne kawai Bana babu komai cikin shirka da Allah sai ƙarya shaci faɗi ne kiran ƙarya ne kawai babu gaskiya a ciki Allah ya kiyaye saboda haka wayannan ayoyi guda biyu sun nuna mana muhimmancin kadaita Allah subhanahu wataala da bauta kuma sun nuna mana irin bala'i da sharrin da ke cikin bauta ma wani Allah dama ita wannan sura an zan tauhidi ne a cikin ta tauhidi ne tsabagen shi Allah subhanahu wataala yake zubawa a cikin wayannan ayoyi da ke cikin wannan sura mai girma Allah ya samu dace amin sai Allah ta'ala ya ce walaqad arsalna ila umamin min qablik Allah ya ce walaqad arsalna lalle mun aika ila umamin yazuwa al'ummomi min qablik gabaninka min al'umami salifin daga cikin al'ummomi waɗanda suka wuce wal qurunil mutaqaddimin da kuma shekaru waɗanda suka gabaci shekarunku da lokutan da suka wuce lokutanku mun aika musu manzanni mun aika musu annabawa ba kaddabu rusulana amma sai suka kareta mana manzanninmu amma yadda Allah ya ce thumma arsalna rusulana tatra kullama jaa ummatan rasuluha kazzabu fa atba'na ba'dahum ba'dha ja'alnahum ahadith fa bu'dan liqaumin la yu'minun Allah ya ce sa'an muka aika manzanni ɗaya bayan ɗaya bayan mahalakan da wa'ancan to duk lokacin da manzo ya je ma al'umma shi sai al'umma su karyata shi to shine nan ba Allah subhanahu wataala yake ƙara faɗa mana fa kaddabu rusulana sai suka karyata manzannin mu ba wai dukkan su al'ummomin bane a mafi yawan su ne suka karyata manzannin ko ba ka ba kowane annabi da Allah ya aiko to sai ya samu waɗanda suka gaskata shi amma yan kaɗan ne lura da wayanda suka karyata shi wayanda suka karyata shi sune mafi yawa bana cikin kashi goma mutum tara ya karyata shi bishin sa Allah subhanahu wataala sai kaga Allah ya ce sun karyata lura da sune suka fi yawa ko ba ta ba kaddabat adun al mursalin kaddabat samud al mursalin kaddabat qaum nuh al mursalin tare da cewa cikin su akwai masu imani amma saboda yan kadan ne ba su da yawa shi yasa Allah ta'ala sai ya musu bugu guda ya ce dukkan su ma sun karyata amma akwai ɗaiɗaikun su wa'inda suka ba da gaskiya kamar da za ka ji Allah na cewa fa an je na huwalladina ma'ahu muka tseratar da shi kuma muka tseratar da wa'inda ke tare da shi saboda haka ba gaba dai suka karyata ba wajahadu bi ayatina kuma suka yi ta jayayya da ayoyinmu wa'inda muka aiko annabawanmu da manzanninmu da su fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra sai muka kama su da tsananci tsananci wad dharra'i da cututtuka ay bil faqr muka kama su da talauci ma'ana talauci wahala ce talauci azaba ne ba abu ne mai daɗi ba saboda haka yana daga cikin mawuyacin hali da matsanancin halin da dan adam zai shiga domin talauci shi ke mai da ka ba komi ba kuma kare na kanka ko ba haka ba saboda haka talauci baya da daɗi Allah ya raba mu da shi kuma da talauci ba za a gina addini ba ko ba haka ba sai da kuɗi za a gina addinin musulunci a yi masallaci wani gajeji da zai dauki dubban musulmi su yi sallaci a yi makarantu dole sai da kudi a tura dalibai su je su yi karatu garuruwa kasashe kasashen waje dole sai da kudi don ba tura ka daga nan ka je ka yi karatun can ana yin karatun kyauta kana bukatar kudin da za su kai ka garin kana bukatar guziri ko ba haka ba dole sai da kudi sannan can inda ka je ana karatun kyauta ai ba kyauta ne ake karatun ba biya maka ne za a yi wani bangare ne zai biya ma karatun wata jiha ce wasu mutane ne sun dauke da duk wanda ya zo karatu a wannan makarantun a dauke da waine shi kawai da cin shi da shan shi da karatun shi da komai a bashi mutane akwai kokari musamman kasashen larabawa ana ana zuba kuɗi makwadai domin mutane samu sai karatu sa addinin musulunci za ka ji ka tadda makaranta guda ne tana dauke da wajen ɗalibi dubu goma sha biyar ko ashirin nan suke ci nan suke sha nan ake masu sutura nan ake biyan malaman da ke koya musu karatu duk wata kaga in akwai talauci za a yi wannan zai yi ba saraka talauci yana bata abubuwa da yawa kuma rahama ce ta Allah shi talauci ba wai azaba bace tsantsa ba yawa ba wai tsantsan azaba bace rahama ce tausayi ne na Allah domin kuma aka yi kowa mawadaci ya kenan muna fahimta ko to Allah subhanahu wataala ya kama su da talauci wal marad kuma Allah ta'ala ya kama su da curuta daban-daban rishin lafiya iri-iri walafat da bala'o'i daban-daban wal masa'ib da musibu daban-daban Allah ya kama su me yasa saboda sun karyata annabawa saboda sun karyata manzanni amma duka Allah ya masa wannan rahmatan minna bihim kana ji Allah ya ce mun ya masa haka ne saboda tausayin mu gare su Babu Hausa ya ce wani hani Allah baiwa ne wani abin Allah yana ka to kyauta ce ta musamman domin wani abin ba za ka same shi ba in ba da yin mahala ba ko ba haka ba wasu masallatan wasu makarantun ba za su cika ba ba don wahalar rayuwa ba ka zo ka tadda masallaci malam hawaje ana sallar azhar ya cika kamar wannan masallacin hawaje da mutane ne la'asar haka nan magar kowace sallah Allah subhanahu wataala yana jarraban mutane da rishi to da lokacin ne mutane za su mai da lamarinsu ga Allah daɗi ne mu mutane yawa to bijire mu bauta Allah suke yi wadata tana sa mutane su shagaltu daga barin Allah subhanahu wata'ala ita shagalin kawai duke su da neman duniya su kawai amma idan Allah subhanahu wataala yana jarraba mu da wasu abubuwa to sai mu ta dawowa wurin Allah dan adam in kullun zai tashi baya da matsalan komai komai komai yana da kuma komai na tafiya da kyawu to yaushe yake da lokacin ya tsaya roki Allah ya ce Allah a kawo ana kawo yadda yake son ana mashi amma idan Allah subhanahu wataala yana jarrabawa lokaci bayan lokaci sai ga ana dawowa wurin Allah amma ba haka ban ka miƙe ka cikin gida kawai sai kai ta baccin ka baka da matsalan ko bare ka tashi karfe 3 da rabi ko karfe 4 ko 4 da rabi kai me abinda shaidan zai zai nuna ma kenan ba abinda zaka me kake so komai ana ma komai kana da shi komai kana samu amma idan akwai wata bukata akwai wasu abubuwa akwai wasu kayanka suna basu hanya ba mamaki su ki zuwa ba mamaki su ba ka da tabbas me ya kamata ka yi kana tuna girman Allah kana tuna malamai kuma kai ma kana mai yawwa da wata carbinka sun dime miya kana ta kana ta ja talauci shi ke sa mutum ya duka ma Allah subhanahu wa ta'ala kaga mutum ya kaskantar da kai ga Allah amma idan mutum na da wadata wani lokaci ma mutum zaka ga ya ba fi son yaje masallacin da ba a tunatarwa ba a komi can wani domin ka faɗi ma laifin shi ko ba haka mutane suke ba ga masallatai kusa da shi saboda ana faɗakarwa ana nasiha ana koyarwa a ciki ba zai tsaya wurin ba don kawo faɗi laifin shi ko don kawo wani laifi ko don a faɗi wani haƙƙi daga cikin haƙoƙin da ya kamata a ce shi ma yana kula da su kawai sai ya nisanci wannan masallacin to amma Allah subhanahu wataala yana jarraba sai kaga mutum na kokarin me alaka da malamai da masallaci kaga mutum wani lokaci ma har kokari yake koyi kiran sallah duk cikin duka ma Allah ne duk dai Allah subhanahu wataala ya tausaya mashi kawai lokacin da ladan zai zo masallaci karfi hudu da rabi zai same shi bakin koba yana jira da shi za a bude ma sannan sannan har sai ya ga alaka da ladan amma sai ya karbi wani makulli na masallaci kai yana budawa bai ta sallah a ciki zama abokin masallaci yayin da Allah subhanahu wataala ya biya bukata sai ga mutum na baya baya galibi yan hada haka ɗabi'a su take ba yawwa al-insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu al-khairu manwa illa al-musalli amma Allah ya nuna mutanen kirki bayan Allah na kwarai kowace irin wadata suka samu to ba za su bijire ma Allah da dokar shi ba to amma shi talauci dama haka yake baya da dadi kuma jarabawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya maka ne saboda tausayin Allah ya gama ka da shi saboda ka tsaya ka bauta mashi domin Allah ya gama ka da wadata kake bauta mai ka ka shiga uku ka shiga cikin halin da ba wanda ya sai fitar da kai daga ci domin ka shiga wahala tun daga lokacin da ka bar bautan Allah ka lalace kai cikin wahala kake baka sani bane ne to saboda tausayin Allah Allah ta'ala ya san kai irinka ba abin da ke gyara ka sai rishi shine abin da zai gyara ka ka tsaya ka bauta ma Allah yawa kana bauta Allah kana ta kwadai kana ta batan Allah ya kawo haraka Allah ce ka tsaya nan kai ta bauta mun kai ba wata haraka da za ka ibada za ka yi kai kai kullum kana ta kana ta mafarki kana ta jin dalin cewa Allah zai mai du'a ko abin zai zo kaga Allah ya soka da alkhairi abin duniya ne mai shekaru duk dadin ya shekara 50 kana shi more wannan abu shekara 50 kana cikin jin dadi in suka wuce baka jin dadin wannan abu jin dadin da zaka yi kawai abin naka amma baka jin dadin shi a bakinka ba ka jin daɗi a jikinka lokacin jin daɗin ya riga ya wuce amma in ka bauta ma Allah subhanahu wataala da kyau kaga abin da yake jiran ka ranar alkiyama ya fi abin da ka samu nan duniya ma wanda shi can ba tsufa ba bakin ciki ba takaici duk wani abu da zai gurbata ma jin daɗin rayuwa aljanna babu shi nan kuma duniya lokaci ke gare shi da zarar Allah ta ala jarrabe ka da wata rishin lafiya shi kenan amma ba talauci bai da daki duk jarraba ba ta da daki amma kuma ita ce daɗin ita ce daɗin inda mun gane girman Allah subhanahu wataala amma an kalli tsabar daɗin muke so to daɗin fa yayi wannan amma da abin da kaga Allah yayi mabawansa yayi mai ne saboda mi yawwa ya yi masu saboda shi yake ganin shi ya fi dacewa da kai wadda da kai ba ka san wannan abu amma Allah su kaman wato ɗa da mahaifi ne za ka ga mahaifi na son ɗan shi amma zai ɗauke shi kai wata makaranta ba cikin gari ba wani gari makwabcin garinsu ko wata ƙasa ma ba don ba ya san shi ba saboda so yake zama wani abu mutane suna nan suna ta kallon bai kyauta ba ya kai shi wani wuri da ba ya da dangi bai da kowa shi kuma shi yana nan yana jin zafin rabuwa da shi kuma ku sani ba amma so yake yi ya zama wani abu so yake ya koyi rayuwa domin inda ya kai shi inda za a koya mai tarbiyya ne da ladabi a bashi ilimi na duniya da na addini wanda in ya dawo zai zama wata tsaya wanda in yana nan ba zai samu wannan abu ba ko ba haka ba kamar mahaifi ne samu ɗan shi ta duka da bulala ba dan ba ya san shi yake mai haka yawa saboda ya saita shi saboda ya gyara ya bar shigantaka yana nan yana bugun shi bai jin daɗin abu amma in ba haka akai ba ba zai gyaru ba kamar zinari ne in ka samu ta ka- ka- ka ciro ta daga cikin ƙasa sabuwa in ka je ka saida ma masu sana'ata masu kasuwanci a kanta su kuma ba za su yi amfani da ita ba sai sun ɗora ta saman wuta a ga dukiya ce amma za a narka ta saman wuta sai wuta ta wanke duk wani datti da ke gari ta ka dukiyar ka ce ba za amma za ka ɗora ta kan wuta a narke ta za ka ga ta banzan ta sau- ta ta ware ta kuma ta ƙwaron gatana kuma dukiyar ka ce kana ji kana gani ka aza ta saman wuta me yasa saboda in ba haka aka yi ba tsantsan dukiyar taka ta kwarai ba za ta fita ba to haka Allah ta yake jarraba mu dama ita jarrabawa aslinta karfe ne ake dora akan wuta shi ake ce ma jarrabawa da larabci alfitna Allah ya samu dace la'allahum yatabarra'una ilaina Allah subhanahu wataala ya ce muna kama su da wayannan walalin da mawuyacin halin da suke shiga saboda su duko mu su duko wurin mu wa yalja'una inda shiddati ilaina kuma su fake a wurin tsanani a wurin mu hmm yasa Allah subhanahu wataala to sai ya jarrabe ka da wahalar rayuwa ba dan komai ba sai saboda ka dawo wurin Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace sai Allah ya ce falaula idja'ahum ba'suna tadarru dan menene lokacin da azaban mu ta zo masu basu duko ba basu kankan da kai gare mu ba walakin qasat qulubuhum Allah ta'ala ya ce sai zukatan sun bushe ai istahjarat zukatan nasu sun koma kamar dutse sun canza daga zuciya mai tafshi zuwa dutse shine istajarat ma'ana asbahat hajar ko tahawwalat hajaran sun koma duwatsu dutse kuma ka san ai tauri ke gare shi fala talinu lil haqq saboda haka ba ta yin taushi ga gaskiya ma'ana da fara mata gaskiya ba za ta yi laushi ba kuma wajibi ne ga musulmi ya zamanto mai laushi lokacin da aka gaya mashi gaskiya gaskiya ga ta nan daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to Allah ta'ala ya ce abin da yasa suka suka yi haka saboda zukatansu sun kekashi sun yi tauri wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun kuma shaydan ya kawata musu abin da suka zamanto suna aikatawa fa zannu anna ma hum alayhi dinul haqq sai suka yi zaton cewa abin da suke akan shi shine addinin gaskiya saboda kawatawar shaidan shaidan ne zai kawata ma addini shi ya kawata ma kafirai bautar gumaka da suke yi ya nuna masu cewa abu ne kyakkyawa me ke cikin kyawun bauta ma wani Allah subhanahu wataala in ba dan kawatawar shaidan ba a ce Allah ka ne bai iya gusa sai ka gusa shi Allah ka ne idan ya faɗo bai iya tashi sai ka daga shi dan Allah wani burgewa ke akwai a ciki Allahn ka ne ba wanda kana tunanin shi ke ma amma kuma ga ya faɗi ya kasa ta da kanshi ya yi ƙura ya yi datti bai iya shafe makanshi wannan ƙuran da datti saboda Allah akwai abin burgewa a ciki sai ka zo ka shafe mashi ka goge mashi ashe kai kafin shi to amma saboda shaɗan shaidan yana kawata ma mutane mugayen ayyukansu afaman zuyyana lahu su'u amali fara'ahu hasana inna allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat inna allaha alimun bima yasna'un haka abin yake to saboda haka da shaidan ya kawata musu abinda suke aikatawa sai suka yi zaton cewa lalle abinda suke akan shi shine addinin gaskiya fatamatta'u fi batilihim sai suka more suka ji dadi a cikin bandar da suke yi burhatan min zaman wani lokaci daga cikin lokuta ma'ana wannan kankanan lokaci ta duniya dama yau wani lokaci ne dan kadan wanda in an tambayi ma kafarai kam labithum fil ardi adad sinin qalu labithna yawman gaba dai ma shekaru suka yi masu yawa amma za su ce wayi ne dai suka yi ita duniya to dama haka take duk yadda ka dade a cikinta da ka mutu to kamar baka zauna a cikinta shi kenan saboda mi an bar ganinka ka bar ganin mutane komi aka tuno ba za a ganka ba shi kenan ka riga ka wuce to ta zaman to kamar wuni ne ce kawai kamar yau ka taba ganin mutum ne shi kenan kuma ya tafi wa ƙara ganin shi walaiba bi qulubihim shaytan walaiba bi aqulihim shaytan kuma shaydan yayi wasa da hankulansu ya rena su idan ya wulakantar da su ya kaskantar da su ya mai da hankulansu na mahaukata in ba haka ba yaya zaka zanki bauta ma abinda kai ka sassaka shi kuma ka koma kana bauta mishi ka duba ka gani yadda shaydan ya kawata ma mutane bautar wani Allah ta'ala har sai da mutum ya kasance kafin zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam dabinu mutum zai daka da bino ya dame shi ya dake shi ya kulle shi sai ya hoton gunki da shi sai ya aji kuma ya koma yana kai ku kwaba abin nan kai kai aikin kai kai kuma ka koma kana ka bani kaza ka bani kaza mutum ya ce in yayi yayi bai samu abin ba sai ya zo ya canya da bino saboda Allah shedan ba ya wasa da hankulansu ba komi sai mutum ya mai da shi Allah ne kuma ka dawo kana kuka kana roƙon shi an yi gunkin da lokacin farkon bayanin manzala sallallahu alaihi sallama mun karanta nan ai a cikin siratu sahaba ko mun karanta nan cewa an yi wani lokaci wanda farkon bayanin manzala sallallahu alaihi sallama a makka akwai wasu matasa da suke ɗauke gunkin wani tsoho su kai cikin kwandon shara su yadda in ya zo bai gani ba sai a ce ma ya an gunkin shi cikin kwandon shara sai je ya dauko ya medo sai da aka yi na biyu na uku ya ce in aka ƙara ɗauke ka ba ka hana kanka ba ba ni ƙara bauta maka kuma haka aka yi da ya zo ya sake samun shi can dai ya je mai faɗa ya ce to ni faɗa ni da kai shi ke kaga wannan duk babu hankali a ciki kuma mutane suna cikin zaman lafiyarsu suna bauta ma Allah shi kadai wani mutum da ake ce ma Amr ibn Luhay al-Khuzai shi yaje tono wasu gumaka waɗanda sun dade da daddun gumaka ne ya kwaso da ya rarraba su da yasa aka yi hotunan su aka yi tayin kofin su ana rarraba mu mutane tsakanin makka tsakanin ina aka yi tarabawa kowane gida sai da yawa ya gari akwai gunki a cikin shi ma gabanin yayi wannan aika aikan mutane gaba ɗaya ba san su bauta mu kowa ba sai Allah kawai shi yazo ya nuna masa ai waɗannan waliyan Allah ne makusantan Allah ne ku bauta musu su kuma su isar da bautar ku ga Allah daga nan bai lalata mutane komai kasa wannan wannan mutum ya shiga uku ranar alkiyama yazo manzo Allah ya ce na ganshi yana jan cikin shi cikin wuta ɗan cikin shi gaba ɗaya ya jirru kusa ba hufin nar yana jan ɗan cikin shi gaba ɗaya rakwacin sun zubi ke yana jinsu a cikin wuta Allah kiyaye Allah ya ce falon ba na su yayin da suka manta mai duk bihi abinda aka tunatar da su da shi fatahna alaihim abwaaba kulli shay Allah ya ce mun bude musu kofofin dukkan komi gaba daya minad duniya na duniya wato sun manta da dokokin Allah subhanahu wataala sun manta su bauta ma Allah kuma sai Allah ya buda musu duniya walazatiya da kuma jin dadin duniya wa ghafalatiya da kuma rabkana ta duniya daukan hankalin duniya duka Allah ta'ala ya bude musu ashe in kaga mutum Allah subhanahu wataala ya bashi duniya kuma shi ba mace nan kirki ba to Allah ta'ala yana mai talala ne Allah subhanahu wata'ala ya mai ne saboda a nuna ma duniya abinda aka bashi ba komai bane wurin Allah to in ba haka ba mutumin da ya kangare ya bujire ma dokokin Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ya bashi eh ka san ba dan banza Allah subhanahu wata'ala ya wannan aikin ba sun kibe doka Allah amma Allah ta'ala sai ya buda musu duniya ga ta duk abinda suka nema suna samu jin dadi ga yana dukiya ga ta nan an lisa abin da za a yi da ita kamar kasashen karnadin nan na turawa kaga ba su bauta ma Allah galibinsu ma daga nan ne muke masu kallon wato kiristoci ne ba kowa ke kirista cikinsu kuma ko kiristocin ma a cikinsu ba kowa ne ya damu da ibada ta kiristancin ba sau da aka tsabagen rayuwa ne gabansu kawai mafi yawan suna ganin babu wani allah ma saboda jin daɗin duniya saboda ba su da matsalan komi a rayuwa amma kuma a haka za ka ganin mutum ya ɗirke kai shi da bindiga ka zo kai suke gidan shi sai ka yi mamaki me aka yi me faru me yasa za ka kashe kanka duk wannan jin daɗin saboda bai da addini saboda babu wani Allah da ya sa gaba na gaskiya da yake bauta mu damuwa koyaya take kawai sai mutum ya kashe kanshi ko mutum ya sha magani ya samu kwayoyin magani kamar kwara ashirin ko talatin kawai ya tamni ya haɗi nan sai mutum ya mutu to mutum bai da matsala komi amma babban matsala a babu ne ta ce ba a bauta ma Allah ma duniya ga tana ba barayi ba yan fashi ba ka tsoron komi a rayuwarka mutum zai bari gidan shi gure hasabi ba abinda ba wanda zai shigowa to kowa na da aiki ne kowa yana da abin yi mutum zai bar motar shi kofar gida da kinta a ciki da makulli a ciki kuma ka zo da saba ka iske motar mutane da yawa za ka ganin suna da gidaje gidajen ba su da katanga kawai gidaje ne a hili ga sunan an yi su da yawa amma babu wani wanda zai ketara ma gida babu wani wanda zai ɗauke ma abin hankuka don da abin da kake da shi kowa mana da shi da abu more rayuwa kowa ya fi ƙarfin shi kuma kuma ƙasashenmu saboda har yanzu rayuwa ta ƙi daidaituwa har yanzu wayansu ne ke rayuwa suna wahala kamar yawancin ƙasashen larabawa ne babu wani wani abinci ko wani sutura da zai birge mutum don wani ya sa wani yanzu kallon shi ma yaushe za a yi sa wannan da an wuce wurin babu wani abinci da ya fi ƙarfin talaka duk abincin da za a ci wanda a ce shi ne abinci mai daɗi to talakan da ya fi kowa talauci yana iya cin shi dai sudan ƙasa ce ta talakawa a cikin ƙasashen laraba amma Allah ya musu zuciya suna da kishi suna da kishi al'ummarsu to ko su ba a yin wannan rayuwa wasu za ka ga babu wani abu da za ka ga talaka ya yi zaune yana tunanin wai yaushe za a yi cin wani abu mai daɗi mutum za ka tarda ya kasa 'yan kayan mai shaka bakin hanya yana sai da 'yan kanan ne amma idan ya tashi kai zai tattara kayan ya rufe ya shiga cikin restoran mai kyau cewa abinci saboda abincin ba tsada gare shi da an sauka ga komi kyakkyawar rasuran ka shiga cikin da arha gari ta da dala da rinka sai ka ci abinci ka koshi kuma mai kyau za a baka ba wani abinci wai irin wannan gawara mahaukaci ba abinci kyakkyawa to saboda haka kenan Allah subhanahu wata'ala yakan shimfada mu mutane duniya a sakamakon sun saba ma Allah subhanahu wata'ala dan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tsayar da hujja a kansu sai Allah ta'ala ya ba su duniya shimbiɗa musu ita da daɗinta da komai ba kasashen turawa lokaci ake baka na hawan mota kafa in ya kai wani lokaci dole ka kai ta ka aji ka sake wada domin karka gurbata musu yanayi kuma ba su bauta mu Allah kuma suke sana'anta mana motocin su kawo mu duk wani abu na moriyar rayuwa su ne ke mana shi to ka san ba dan banza Allah ya haka nan ba dan suna ba su da wata gaskiya saboda ba su bauta mu Allah domin gaskiya shine ka bauta mu Allah duk gaskiya ka ta mu'amala in dai ba ka bauta mu Allah to kai banza babba abu shine ka bauta mu Allah kuma kai gaskiya cikin mu'amala su suna da wannan kokarin na kamanta gaskiya a wurin hudodi da mu'amaloli sai dai ba su da gaskiyar bauta ma Allah mu ko muna da gaskiyar bauta Allah ma ba mu da gaskiyar mu'amala ko ba haka muke ba ba mu da gaskiyar mu'amala ba mu san junanmu ba mu kaunar junanmu kowa ta kan shake su kuma ba haka suke rayuwa ba ga bautan Allah muna yi muna haduwa kowane lokaci a masallaci amma wani bai damu da wani a cikin rayuwa ba kuma ba damu da yin gaskiya cikin mu'amalolin da muke na cinikayya ba tsakaninmu ko ba haka ba to shi yasa Allah subhanahu wataala sai ya jarrabe mu da mu ma irin rayuwar tamu muna bauta ma Allah abinda muke na bautan Allah subhanahu wataala yafi karfin gaskiyar da kafirai suke kuma su kafirai suna samun moriyar rayuwa saboda suna mayar da hankalinsu a wurin rayuwar mu kuma ba mu mai da hankalin mu rayu kuma su sun yi kokarin wayar da kansu game da kowa ya tashi ya aiki kowa ya tashi ya kawo gudun shi mu kuma babu wannan har yanzu muna da tunanin wani zai mu wani mai girma wani mai matsayi kaza wani attajiri kaza shi je muna har yanzu muna da irin wannan tunanin dole sai mun cire wannan tunanin sa'an nan mu rabu da wahala kowa ya tashi ya kawo gudunmuwar shi kowa kusa ne a cikin ƙasa ba kowa akwai irin gudunmuwar da zai kawa da rawar da zai takawa domin ƙasar shi ta canza amma har yanzu wannan tunanin ya ƙi fita daga cikin rayu har yanzu muna da muna ganin laifin abokananmu amannanmu ɗan uwanmu suna da sun hana mu to su waye ba su dan mi kai ma ba za ka tashi ka nema ba kamar su da hakkin da Allah ya dora musu ba su baka ba kamar su da Allah Allah zai kama su zai shaƙe su kai kai ta kanka ka je kai ma ka nema kamar damuwa da kowa kamar jin haushin kowa domin su ma ba wani ne suka ji haushi ya ce kai ku an saba su ma tashi suka yi suka yi ta wahala amma duk da haka nan Allah ya ce ba su kula da dangi su kula da yan uwansu su kula da duk wani wanda yake gajiyayye su taimaka mashi wanda bai taimaka mashi ya sani Allah ta'ala ba zai taimake ka ba zai tambaye ka wani ba me yasa bai baka ba shi za a tambaya me yasa bai baka ba to kaga su sun cire makan su tunanin wani ya baka wani ya ba hanya wani a kowa tashi yake nema shi yasa suka gina rayuwarsu domin ma ba yadda za a yi dole sai mun zamanto kamar su domin dama Allah subhanahu wataala bai ce marace da kowa ba bai ce mu jarabtu da abin wani ba kawai Allah ta'ala ce mu jarabtu da kayan shi mu tashi mu nema Allah subhanahu wataala shine mai barwa sai muna wallazi ja'ala lakum al-ardha dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur har yanzu muna da abubuwa ba suna nan a cikin tunaninmu har yanzu muna da tunanin mun san waye fi kuɗi a garin nan kuma ƙarya ce ba mu sani ba saboda mu shiga cikin wurin ajiyar kuɗin shi a banki muka ga nawa ya mallaka ba amma sai mu zo mu mun sani wani billahi in ka kawo mai qur'ani sai ya rantsuwa wane ya fi kowa kuɗi garin nan ya rance da alqur'ani kuma da za a bayyana masa ba haka bane to ya zai ba gaira ba sabai sai mu shiga cikin sabgar da bata mu har yanzu muna tunanin wani in ya wuce mu ce mashi Allah ya isa yazo ya wuce da mota kikkiawa gaban mu Allah ya isa ba mu yafi saboda yana da kuɗi ya hana mu har yanzu muna da wannan tunanin akwai masu irin wannan tunani a cikin mu kaga dole mu rabu da irin wannan tunanin in muna so mu rabu da wahala Allah ya raba mu da ita Allah ta'ala ce hatta idza farihu bima utu a lokacin da suka yi alfahari suka yi kuri da takama da abinda aka ba su na duniya da jin dadin ta akhadnahum baghta Allah ya ce kawai sai muka kama su kwatsam ba zato ba tsammani faidahum mublisun Allah ya ce sai ga su sun fidda sun yanke kamna min kulli khair ai ayi suna sun yanke kamna min kulli khairin daga dukkan wani alkhairi kamar yadda Allah subhanahu wataala wasu shekaru ya kama kasashen turawa lokacin da duniya ta girgiza tattalin arziki yanayi ya lalace suke kera kudi suke da kamfanin duka amma ta'ala saboda shi ne mai bayarwa Allah ya jarrabe su sai mutum ya tara iyalin shi da shi da mata shi da ɗanɗan shi biyu ko uku shi rayuwar nan ta ishe ne kuma duk wannan wahalar da suka sha ba saboda su wasu taba ganin irinta ba sun fi wasu mawadatan mijin daɗi wanda yake cikin wannan wahalar zai kashe kanshi da yayin shi da matan shi ya fi wasu mawadatan mijin daɗi a yanayin da yake ciki yanayin ma na jarabawa saboda bai rasa ci bai rasa sha ba abin da ake samu ne ya rage ma zai ce ya kuma ga ita matar ci ta irin wannan rayuwar mai amfaninta ko yaya musu masu ce amma duk mu mutu mu huta kawai sai sami ɗin ɗin ya halbe su ɗin mai ta ma ya halbe ta shi ma halba kanshi sai kwana biyu an ji gidansa yana wari sun kumbura sun fashe sana zuwa a duba ga menene ashe sun mutu gawawaki ne ga sunan guda uku ko guda hudu ko guda biyar suna tawari sakamakon abinda bai kai kawo sau da babu imani da Allah ba san munan ba mun dade mu ba mata ba shiga cikin ranar rayuwar mai daɗin ba mu ba mata ba shiga cikin da ba mu cikin wahala musu amma saboda mun yarda da Allah ne ya jarrabe mu da wannan wahalar daɗi muke shi ba mu taɓa yajin aikin sallah ko yajin aikin azumi ba ko yajin aikin zuwa aikin hajji ko umara ba ko yajin aikin kyautata ma iyali ko yajin aikin zikirin Allah ko karatu ko zuwa wurin wazi babu wani yanayi da muka shiga na kunci da maci da wahala wanda yau kowa ce ba zuwa wurin wazi mutum zai je da yunwa da kishirwa da talauci bai da ko zizi aljihun shi amma zai je makaranta ya zanna gani mu ba mu shiga cikin yanayin da suka shiga amma su sun shiga cikin yanayi wani wanda ba su taba tunanin irin shi ba suna ta kashe kansu to shine Allah ta'ala ya ce kawai sai muka kama su kas bayan mun bude musu duniya din shikenan sai ga hankali ya tashi kuma sun yanke kamna daga samun duk wani daga dukkan wani alkhairi wa da shaddu ma yakun min al mala yace wannan shine mafi tsananin abin da yake kasancewa na azab an yi khadu ala zirra a kama su ba tare da misani ba a kama su a kan kana sun shagaltu da duniya sai Allah subhanahu wataala ya jarrabe su da wahala ma'ana Allah ta'ala ya kama ka kwatsa yana daga cikin azaba mai tsanani ma'ana aka kama ka kwatsam abin da ya gaba ɗaya za a lalata maka ba wai sannu sannu ba kana gana abin na ja ba ba kawai tashi aka yi kawai tattalin arziki ya lalace rana ɗaya kawai Allah ya bayyana ya lalace ba wai yana abu ne da ake tabi sannu sannu ba yana kiyawa ba sannu sannu ana ta ganin kubcewa shi ba rana ɗaya kawai Allah ya ce to komi ya lalace wa ghafla kuma Allah ta'ala ya kama su a cikin rabkana wa tumanina suna cikin natsuwa li yakuna ashadda uqubat li uqubatim domin ya zamanto mafi tsanani ga uqubarsu wa azama li musibati kuma ya zamanto mafi girma ga jarraba wanda Allah subhanahu wataala ya musu wallahu ta'ala lokacin kiran sallah ya ma wuce shi kira sallah bismillah mana bayanin lalan Allah ta'ala ya ce fa quti adabirul qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin faƙuƙiya Allah ce sai aka yanki dabiru bayan alƙaumi mutane alladina zalim waɗanda suka yi zalunci ai istulimu bil azab an shafe su da azaba an yanke su an dakatar da su gaba dai an kawo ƙarshen su wa taqatta'at bihim al asbab kuma sabubba da sun yanke da su gaba daya mana da hanyoyi sun kare an kawo ƙarshen su ƙarshen su ya zo labarin su ya riga ya wuce walhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya ya tabbata ga Allah malicin kowa da komi alama qadahu abasa abinda Allah ta'ala ya hukunta shi wa qaddarahu abisa abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara shi mana da abinda Allah subhanahu wataala ya yi to Allah abin yabo ne Allah abin godiya ne abinda ya hukunta ma mara dadi abinda ya hukunta ma mai dadi abinda ya kaddara ma mara dadi ko mai dadi wajibinka ne ka gode ma Allah subhanahu wataala da godiya Allah ya zama wajibi an ce ko mutum yana bakin kura yauwa eh kana bakin kura bata yi da canye ka ba eh kana cikin jarabawa eh kana cikin kaddara Allah mara dadi sai kai ta godiya ba mamaki godiyarka ta sa wurin ta saki ka ba kai ta wayo wayo kai ta kara ba kai ta godiya ga Allah sai dai da wahala ne akwai wahala mutum na cikin bakin kura ya zai godiya mai ma yi tuna godiya ai ko ba haka ba min halakil mukaddibin na halakan waɗanda suka karyata Allah subhanahu wataala fa inna bidhalika tatabayyanu ayatuhu domin da haka ne ayoyin Allah subhanahu wataala suke fitowa ga hili wa ikramuhu karramawan Allah take bayyana li auliyaihi ga waliyan Allah wal aqibatu littaqwa wal aqibatu lil muttaqin innal aqibata lil muttaqin karshe mai kyawu na masu tsoron Allah wa yahanatu li adai da kuma wulakantar wadda Allah yake mamakiyansa da hallakarwa take bayyana kamar yadda Allah ya karrama annabi Musa da waɗanda suka yi imani da shi kuma Allah ya kaskantar ya wulakantar da Fir'auna da waɗanda suka goyi bayan shi wa sadaqa ma ja'at bihi al-mursalun kuma abinda manzanni suka zo da shi yayi gaskiya ko wa sidqu ma ja'at bihi al-mursalun gaskiya abinda manzanni suka zo da shi ya tabbata cewa manzanni su ne masu gaskiya domin Allah ta'ala ya tseratar da su kadiba kaga ruwan teku ne ba Allah subhanahu wataala ya san Allah ya bude shi annabi Musa ya shiga ya ratsa babu wata hanya wanda za a ketare wannan ruwan teku sai dai yadda Allah ya yi din sai Allah subhanahu wataala ce tekun ta bude ta bude annabi Musa da mutane suka wuce suna su fir'auna sun biyo bayan su suna zuwa suka same su ga su can suna neman fita daga cikin suka ce mu shiga mu bi su suna fita Allah ya ce a game ruwan kaga ya nuna manzanni masu gaskiya ne fir'auna kuma ya zama to katin makayyaci to ka duba kuma kaga yadda Allah ya ma annabi no Allah ta'ala ya aiko ruwan da suka shafe duniya kuma babu wanda ya tsira ya kukuta daga azabar wannan ruwan sai wanda ya imani da annabi nuh alaihi salam ko ina ruwa ne amma Allah ta'ala ya ce ma annabi nuhu alaihi salam ga jirgi nan ka shiga ciki wanda ka kera din nan to ko shiga a ciki wannan jirgin na ruwa babu abin da ruwan za su yi mashi yayi kamar zai juyawa ina ba zai juya ba yayi haka igiyar ruwa ta daga shi kafa zai juyi kewa ya dawo daidai Allah ta'ala ya ce ruwa kakku taba waɗannan amma duk wanda ba su ba ko halaka mana su kawai kuma haka aka yi sai ga annabi nuhu ya dare daga ruwan ruwan sun shanye kowa ya hallaka cikin waɗanda suke karyata shi ba yana nuna cewa manzanni sun yi gaskiya ba iska Allah ya aika ma adawa iskan da take ɗaukar mutane to dan biru kullu shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la tare illa masakinahum kadhalika najzi al-qawm al-mujrimin iska Allah ya aika ma duniya iska wanda yake ba irin iskan da ake ba a kada shi awa ɗaya awa biyu kuma ya kwanta ba a wannan iska ne sai da ya kwana bakwai da yini ɗaya sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma fa tara alqawma fiha sar'a ka'annama ajazu nakhlin khawiya iska ne ko ina shine amma Allah ta'ala ya ce kakki taba annabi hud kakki taba wadanda suka yi imani da shi bata taba su ba tsawa Allah ya yi koma a samudawa tsawa ta ƙara Allah ya ce kowa ya ji ta wanda bai imani da ni ba amma wanda ya imani da ni kai ya ji wannan ƙarai duk wanda ya ji sai ya saki sai ya suma sai ya mutu ga abin da aka yi ma mutanen annabi lut waɗanda suka ƙaryata shi Allah ya juyi Allah ya ce su bar garin juya garin za a yi duk wannan yana nuna gaskiyan annabawa da manzannin da Allah subhanahu wataala ya aiko Allah ya zarta mu da koyi da su insha Allah ta'ala ya ce qul ara'aytum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghayru Allah yatikum bih انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون يخبر تعالى ما لا يتي الله ينا بار لباري أتكم وانا آية كما أنه أنه كما أنه هو المنفرد سوى الله كما يندج شيني من كليتا بخلق الأشياء دالتا أبوبوا وتدبيرها دكما جوياسو فإنه المنفرد بالوحدانية الله شيني من كليتا دعينه كليت شيني أحد الواحد شيني نيع kuma shi ne makaɗaici muna ganewa ko sa'annan kuma Allah wal ilahiyya shi ne mai kaɗaita da bauta ba bauta mu kowa sai shi ba ƙarar sai Allah ya ce ƙul a ra'aitu ka faɗa musu cewa ku bani labari in aka zallahu sana'akun idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kame jinku wa bisarakun da kuma ganinku wa khatama ala qulubikum kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya daure zukatanku babaqitum sai kuka kasance kuka wanzu bila sam'in ba ku ji wala basarin kuma babu gani wala aqlin kuma babu hankali man ilahun ghayrullahi yatikum bi wani abun bauta ne wanda ba Allah ba da zai zo muku da wannan abin da Allah ya rike muku fa idza lam yakun ghayrullahi فإذا لم يكن غير الله يأتي بذلك إذن ونن الله بكسن تيزيزو دا ونن با ولما عبدتم معه تدمك كبوتا متارد الله من لا قدرة له على شيء وان دا بيد إيكو أكن كومي إلا إذا شاءه الله سيدي إذن الله يسوء أبو dami kuke bauta ma wani Allah wanda ba abin da yake so sai in Allah ya so abu وهذا من أدلة التوحيد ما لا يتوانا إلى قتلين دليل التوحيد وبطلان الشرك كما إنا إلى قتلين دليل الناس ينون الشرك أكرياني ولهذا قال ذاك الله تعالى انظر كيف نصرف الآيات أي ننوئها kuduba ku gani ko ka duba ka gani yadda muke ciccanza ayoyi yadda muke zuwa da su nau'i nau'i wala tibiya fi kulli fan kuma muna zuwa da ita aya din ko su ayoyin a cikin kowane iri a cikin kowane fanni a cikin kowane fage a ko'ina Allah ta'ala yana nuna aishi ko'ina a cikin dadi a cikin wara ko'ina Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna ayoyin shi a cikin ilimin kimiyya da fasaha ilimin zamani nan ma Allah ta'ala yana bayyana ayoyin shi a cikin aikin kafinta a cikin aikin mai gyaran mashin mai gyaran mota a cikin aikin magini tela mai ɗinka kayan maza ko na mata a cikin kasuwancin kada kake ko mene ne Allah subhanahu wataala yana bayyana ayu sai dai ayoyin za su zo su wuce ya muduna alaiha wa hum anha mu'ridun mutane ba su ganewa ba za ka gane komai ba za ka saboda hankalinka ba wurin Allah yake ba amma Allah ta'ala ya ce dama sai ya bayyana ayoyin shi cikin komi wali tadabburin haqq ko wali nuririn haqq dan mu haskaka gaskiya shi yasa muke yin haka wata tabayyanu sabilul mujrimin saboda kuma hanyar makaryata ta fito karara summa hum sannan su mutane ma hadal bayanin ta tare da wannan cikakken bayanin yasdifuna an ayatin lahi suna hinjirewa daga ayoyin Allah suna bijirewa wa yu'ribuna ana suna kauda kansu daga barin ayoyin Allah subhanahu wataala wanda ya kamata a ce wa fi kulli shay'in lahu ayat tadullu ala annahu wahid cikin komai akwai alamar da take nuna Allah ta'ala shi kadai komai kowane abu komi ma kan ka tsaya kana tunanin ko menene ma an kai tunani to yana nuna Allah shi kadai ne Allah ya kara mana imani Allah ya kara mana tauhidi Allah subhanahu wataala ya kara mana ilimi samu dace da alkhairin duniya da lahira mabukata Allah subhanahu wataala ka biya mana bukatun mu gaba daya Allah ka shafe mana hawayen mu Allah subhanahu wataala ka mana karshen duk wata wahala da muke cikin ta Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a cikin kasashen mu ka raba mu da duk wata wahala ya Allah Allah ka raba mu da talauci da yunwa Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka kara mana san junan mu ya Allah ka kara mana hadin kai a tsakanin mu ya Allah Allah ka shirya matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa duk kyawawan halaye Allah ka hada su da su ya Allah duk mugayen halaye Allah ka raba su da su marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka jikan su da gafara da rahma waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah subhanahu wataala ka saka musu da alkhairi waɗanda suke sauraron mu suke kallon mu daga nesa daga kasashe daban-daban Allah subhanahu wataala ka saka musu da alkhairi bukatun su Allah ka biya musu su Allah ta'ala ka samu kari da duniya lafiya Allah ka samu cika da imani ilimin da muke nema Allah ka sa amfani mu duniya amfani mu ranar lahira Allah ka sa mana jagorin shiga gidan aljanna rabbana atina fid dunya hasana wal akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد ما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين